أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقول يا الله سبحانه وتعالى إقام وأن رانا الحنيف wanda sai daidai da ashirin da biyu ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu talatin da tara da kuma daidai da bakwai ne ko da watan shida tutar da ke ce har yanzu muna cikin surar rahman za mu shiga insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهما فاكهة أشكم وإن الجنتين وداجيو akwai ababen marmari su ma wato na ashabul yamini su ma suna da ababen marmari iri-iri wa nakhlun da dabinai wa rumman da rumman dukkan nau'o'i na ababen marmari dai suna da shi a cikin gidan aljanna na wajen ayyi ala irin kuma da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku ku kazzaba ne kuke karyata nan
إن خيرات الكتاب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن أتكن وإن الجنتين أقوي خيرات zaɓaɓɓin matan hurin ini kyawawa masu kyawawan ɗabi'a da hali isan wanda suke masu kyawawan fuskoki har ya ayyi ala irabbi kuma su taziban da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa na
مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم فيهن نعم حور sun masu fararen idanuwan su ne da bakaƙin idanuwan farin su mai tsananin fari bakin su mai tsananin baki makasuratun abin kaɗaicewa ga mazajensu ba su sha'awan wani namiji tilkiyam wanda suke cikin lemomin waje ayi ala iralli kuma da wanne ne cikin lemomin ubangijin ku su karfi ba suke karyata
لم يجدهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am lam yakumin kunna insun wani namiji bai taɓa dauɗaɗa su ba ba zaurawa ba ne ablahun kafin yan aljanna wala jani daga cikin mutane ne ba babu wani namiji wala janin wala daga cikin aljanna wabi ayyi ala rabbikuma da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku mukazziban kuke karyatawa
متكئين على رفرف خضر وعبقري بسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين sun cikin gida ala rafrafin bisa gadonsu na lilo mai shimfiɗa mai taushi da matasai masu taushi kudurin wanda shimfiɗin nasu koraye masu ɗaukar hankali wa abkarin da katihu masu wato wato masu masu masu taushin gaske misalin waɗanda suke masu kyau Na'am, fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa.
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
Tabarak asmu rabbika sunan ubangijinka ba yayi albarka zuljalali ma'abucin girma wal ikirami da girmama ma'abucin girma da ɗaukakawa wato sunan ubangijinka arrahmanu ya cika wato a kira shi arrahmanu sai aka tsara suran kaman da abin da aka fara kaman arrahmanu ne amma sai aka ce ismu rabbika ba kawo sunan ba wato wannan sunan ubangijinka na arrahmanu ubangijinka ya cika mai alheri suna mai albarka wanda yake wa bayansa irin waɗannan ni'imomi ga baki ɗaya da ambata da aka ambata a cikin wannan a cikin wannan sura
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة
سورة الواقعة سورة واقعة wato mai aukuwa wanda ba shakka za ta auku ita ce tashin alkiyama wato suran tashin alkiyama ce a makiyatun na makiyatun ta sauka a makka illa fa bi hadal hadisi sai wannan aya ta hadal hadisi da ayyuhun mutasaquna wa la tasqu sai kuma sunnatun min al-awwalin aka ce wayannan ba a maka suka sauka ba wa hiya ita sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una aya ayoyin da an saɓani wajen ƙiddiga aya ɗin ayoyi suna na yadda suke amma wajen ɗigawa ya bambanta wasu suna ɗigawa a wajen a waje cikin da shida wasu cikin da bakwai wasu kuma cikin da takwas بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة إذا ما أوقوا من تأوقوا إذا تتاكم القيامة wato an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda zuwa cikin musannaf da ibn abi shayba da mutum da masruf ya kawo man sarrahu an ya alama ilman awwalina wal akhirina wa ilma dunya wal akhirati falyaqra suratul fatiha wanda ya farɗansa zai masa fari ya karanta ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe da ilimin duniya da na lahira to ya karanta suratul waqi'a na'am laysa li waqa'atiha qadiba wato a wata ruwaya wanda ya nufin ya ga ranar kiyama kuru da mutum kamar yana kallon ta da gidansa to ya karanta suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba laysa kadhibatun babu wata rai mai karyatawa kuma li waqa'atiha ga aukuwanta a yanzu an ce za a yi tashin alkiyama ka je kai ta mutu ka za ku za a samu masu mutu ta mutu cewa babu ba za a yi ba la ta tina sa'a babu tashin kiyama da sai mu zamu yi cikin ta zani akwai masu wannan aqida din da wannan ra'ayi sun roƙi kansu shine Allah subhanahu wata'ala ya ce to ba ne ƙarya ta aukuwanta in ta aukuka ai ba wanda ya sai ke ƙarya ne in a gurin yana nan ya gani da idanu na'am
قائدة رافعة tashin kiyama kenan hafifatun mai kaskasar da wasu mutane da maɗaukaka ne a duniya ana jin su ana ganin masu girma masu mukami masu daraja a duniya amma a kiyama an kaje sai ka same su ba su da nauyi ko da yan aljanna ne ka samu a aljannan ba kowa ba ne akwai irin wa'annan wato a duniya ana ganin su maɗaukaka amma a lahira ba su da nauyi an ce za a ga mutum manzo sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da mutum ana ganin sa babba ne amma a ma'aunin lahira sai a same shi bai kai bai kai nauyi ko kiyaci ba saboda wulaƙantuwansa rafi asin mai ɗaukaka wasu mutane wanda za a je lahira ana ganin wani miskini ne wulaƙantacce ba da wani daraja a duniya a lahira sai a ga su ne manya-manya kuma a نعم إذا رجت الأرض رجا
idan aka girgiza ƙasa girgizawa wato kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa akhrajatil ardu asqala ƙasa ta fidda duk wani abu mai nauyi na cikin ta ya fito waje aka ce gawawwakin mutane da aka cika a cikin ta duk sun fito an jefo su waje shi ne ma'anar cewa za su je su la'aru da wancan nan
وبست الجبال بسا hubustatil jibalu aka hure duwatsu bassan hurewa suka koma kaman auduga kaman kaman kaman audugar rini wanda za ka hure da ɗan iskan bakin ka huru aka duwatsun da suke kake gani a kaskashe ɗin nan manya-manya aka za su rugurguje su zama gari yi lebul a yi lebul da su a ƙasa ƙasa ta zama ba su duba ba kwari nan فكانت هباء منبثا bakana sai ita waɗannan duwatsu da kuke gani masu tsauri sai ka ga ta zama haba'an kura ka san yashi dai yana da ɗan nauyi ko a turbaya ma yana da nauyi amma kura fa kura ba ta da wani nauyi sai ka ga duniyar ta zama kura kumbassan abun kurewa wato abun kaɗewa na na
وكنتم أزواجا ثلاثا
wa kuntum daga nan in an tashe ku gabaki ɗayan ku a kiyama sai a ga kun zama dangi dangi guda uku mutanen duni mutanen da za su taru a filin kiyama gaba ɗaya sai su zama dangi uku na
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة dangin farko ne fa ashabul maimanati akwai mutanen hannun dama wato wayanda za su shiga aljanna ma ashabul maimana Eh, abu mai ban mamaki ya kambama sha'anin waɗannan mutane na hannun dama nan وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة wasabul mash'ama akwai mutanen ɓangaren hagu mutanen hannun hagu ma ashabul mash'ama fir da mutanen hannun hagu na
والسابقون السابقون أولئك المقربون wasabiquna akwai waɗanda suka riga suka yi tsere asabiquna wanda suka tsere kowa da kowa waɗannan su ne wato zababbun mutane wanda Allah subhanahu wataala yake ce musu an amallahu alaihi su ne sabiquna sabiqun eh saboda daga daga martaban islam zuwa martaban iman zuwa martaban insan wannan su ne ashabul yamin amma daga maganan salihuna zuwa shuhada'u zuwa waɗanda ake kiransu wato auliya'u da zuwa waɗanda suke kamar sahabbai na annabawa da kuma annabawa da kuma mursalai da ulul azmi na rusuli wanda maza Allah shine shugaban su su ne wanda ake ce musu as-sabiquna as-sabiquna as-sabiquna wanda Allah ya ce mai da rasula wa mai umu illa wa rasula wa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa na'am ulaika waɗannan al-muqarrabuna sune abun kusantawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im jannatin na'im suna cikin aljannan ni'ima
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
na'am sullatun akwai jama'a da yawa min al-awwalina daga mutanen farko wa qalilun da yan kadan min al-akhirina daga mutanen ƙarshe mutanen farko sun ji tsoron Allah sun ji biyayya wa Allah ana samun da yawa daga cikin sabiquna sabiquna cikin su. kamar zamanin manzon Allah duk sahabbansa sabiquna sabiquna ne kaga wannan zamanin gabaki daya zamani ne na asabiquna sabiquna sai kuma zamanin ƙarni na biyu su ma mafi yawancinsu sabi kona sabi kona sun fi yawa a cikinsu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai kuma ƙarni na uku su ma akwai sabi kona sabi kona da yawa a cikinsu waɗannan su ne a nan kan sullatun ne min al-awwalin jama'a ne masu yawa daga mutanen farko kamar yadda manzo Allah ya ce khairul quruni qarni sallallahu alaihi wasallam ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه sai kuma aka ce za a zo kuma daga baya a yi mutane rantsuwansu yana riban shaidar kafin su yi shaida ma sun rantsu na da kuma tsoron rantsuwar su ke yi amma na yanzu kan yi kafin an ce kai kafin ya zama wallahi kaza ne kafin ya ce kaza ne din ma ya ce wallahi saboda ba bai mai da wallahi komai ba wa'annan su ne za su zo kuma su maye ma wa'ancan to su kuma su ne sai aka ce qalilun min al-akhirin kadan ne as-sabiquna sabiquna a cikin su su wa'anda ake ta sabiquna sabiquna a cikin su kuma su ne za ka samu a qatabu kutubai da wasu waliyai manya-manyan waliyai da afradun da autadu irin wa'annan zababbun bayan Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai jajjefa cikin al'umma wanda manzo Allah ya tabbatar da wannan sai babu wani shekara ɗari da zai zo sai an samu Allah ya tada wani mutum a cikin al'umma wanda zai jaddada masa al'amarin addini wa'annan su ne kuma za a samu ana samun jifa jifa in an yi sa'a an samu ashabul yamini da yawa kuma sai a samu sabiquna sabiquna jifa jifa labari ne wannan a gari kaza akwai wani a gari can kasa kaza akwai wani da shi yasa suka zamo qalilun min al-akhirin dan kadan ne a na karshe na'am على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
na'am wato an ce da Allah subhanahu wata'ala ce qalilun min al-akhirin kadan ne a mutanen karshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi zidin zid ummati ubangiji ka ƙara ma al'umma na yawan sabiquna sabiquna na'am a ala sururin za ka gansu su a sabiquna sabiquna nan akan gadajen su mawduna abun tausasawa wanda an musu sakan katifin su da bargunan gadon su shimfidin gadon su da zinare da jawahir an sassaka an a kamar yanzu da za ga an yi riguna ana ɗinka wasu ƴan kulakulan abubuwa ana sassakawa a yi musu kwalliya to haka su ma a jikin zalluwan gadonsu da shimfiɗin gadonsu an sassaka musu jauharori da lu'ulu'i da zinare nan mutaki'ina sun fi gida alaiha akan gadajensu wata tsabirina suna fuskantar juna lokacin da za ka ji ana hira ana ce haka ma na halin mai yi na yanzu shi kenan ba mu ba za mu kuma mutu ba magana ya kare ba sauran mutuwa nan gaba ku illa mota ta nan ulin ta dai mutuwan mu na farko shi kenan wannan shi ne wato ni'imar da ɗan aljanna shi ta hiran kuma mutanen baya na'am
يطوف عليهم ولدان مخلدون ya ɗofa alayhim wildanun wasu yara suna kewaya su na suna musu hidima an yi su bisa sufan yara ne wanda ba sa tsufa har abada a yara za su zauna haka Allah ya yi su saboda mutum yana bukatun a kiyama al- al- al- aljanna a ko'ina ne a gidansa ya ga wasu yara masu tsere masa cewa masu kaiwa suna komowa duk da baya da wani abu da zai nema bai samu cikin sauki ya zo masa ba to amma zai so a ce akwai yara masu ɗan wasanni masu yawo a cikinsu da sauransu ko kuma idan aka yi ɗan aljanna mutumin da ya rayu a duniya aka mai da shi yaro a layin rayuwar hidima duk da Allah ya hanya ya haka ya yi hadisi ko ni kai ma da za a mai da ni ɗan yaron aljanna ina wasa a jikin gadon wani ɗan aljanna ai na more ko ba haka ba in ya samu shiga aljanna ai shi ne babban magana ko ba haka ba amma duk da haka da za a mai da mutum a ce bayan ya yi aiki a duniya ya rayu a mai da shi kuma ɗan yaro a aljanna ai sai Allah ya samu bai masa daidai ba shi yasa to sai aka halittu wasu su kuma matsayin su kenan masu hidima ne yara ne su dama ba amma ba su ma zo duniya ba aljanna aka halitta su kamar yadda aka halitta horin ne suna ɗaya wa 'yan aljannan cewa na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin dawwamarwa bisa yaranta suna ji cewa tsakanin 'yan aljanna bi a kawari da kofuna أكواب وأباريك وكأس من معين na'am a wato da da kofuna wanda suke buɗaɗɗu haka bakin su wanda ake zuba a kanta a ciki wa a bari da kantulla kantulla shine kamar butan ne kamar irin butan shayi na alfarman nan ba ko irin butan da ake cewa ɗan uwana fulani suke cewa wannan ba ba shi ba irin dai ko irin irin irin irin irin irin butan butan butan kasko butan butan abun nan faɗi kamar yawa irin wannan masu ban sha'awa to suna ko- kewayawa ga kofi ga abun zuba ana zuba maka wannan kuma dan dai ya baka sha'awa ne amma in ka ga dama ga shi nan yana malala kana kallon ta a gabanka duk abin da kake so ka sha to su dai wa'annan yaran dan dai a ce ana maka hidima su ma suna nan suna kewayawa da irin wannan kofuna da kantula da ake zuba abin sha a ciki wa wanda yake bukata nan da kofi na jiya eh jiyan da ake sha a lahira kasu min ma'iyyin wanda kuma ita wannan jiya daga magudana take kulkulowa ba wai jiya ne da ake sa wuta a hura a dafa sannan a ba wa mutane ba sunanta dai sunanta jiya amma babu wani abu da yake daga cikin halayen jiya da take yi a- wa mutum na'am la yasaddamu لا يصدعون عنها ولا ينزفون
ba irin jiyan duniya ba ne ba a ciwon kai in an shata Eh, amma jiyan duniya wanda ya sha sai ya yi jiri sai ya yi ciwon kai Eh, wala yin zibuna ba ta magaji ba a maye ba a tangaɗi in an shata sunanta dai kawai an ba ta suna ne jiya na amma eh, mai yiwa yana kama da kalan jiya da yanayin jiya da komai amma kuma babu wani abu na ɗabi'ar jiya a jikin abin da za a sha dalilin yin giya a sa aljanna shine an ce wa musulmi ya haƙura karya sha bai sha na- na duniya ba shi yasa aka ce mai shari'a kariba hafi duniya lai ya tarafa fil akhirah wanda ya sha ta a duniya ba zai sha ta a lahira ba. to saboda wannan haƙurin da ya aka hana shi shan duk wasu abubuwa wanda suke da sunan giya to a lahira sai a sai a faranta maka rai a ce to hakurin da kai ga irin abin da aka hana ta kan lafi an kawo maka a lahira me yi ba ga sunayen giyoyi duniya da suke da jiki iri iri amma kuma in ka shafa kusa baki ba ne mai yiwa a rubuta mai yiwa ba to abin da mutum yake so dai zai gani a lahira aljanna amma kuma ba irin na duniya ba ne na wala irin da duni ba za ta rinka tangadi idan sun sha ba na وفاكهة مما يتخيرون
wa fakihatin da ababen marmari imma ya ta wani nan babu faɗa babu lissafi sai abin da mutum ya zaɓa su abin da mutum yake so na marmari sai ya danki ya ya zo gaban sa wala hannu ولحم خير مما يشتهون wala ni tsairin ga naman tsuntsaye wa'anne irin tsuntsaye imma ya shahuna irin tsuntsun da kake sha'awa in tsawi su kake son ka ci in dinya ne in agwagwa ne in kaji ne in in in tattabaru ne in kulciya ne in hajiya ne in ma kowane irin tsuntsu da kake sha'awan cin irin naman sa ga shi nan sai wanda ka zaba na وهو بعير كأمثال اللؤلؤ المكنون saboda Allah ya nuna mana cewa abin da ya faɗan nan mai sauƙi ne shi yasa ya yi wato jeji da 'ya'yan itatuwa iri-iri wanda in ka shiga jeji ba zai ce maka kai ba ce ka taɓa wannan tsada na ne ko ɗinya na ne ko gwanda na ne akwai mai maka tsawa babu Allah ya zuba su barkatai wani su su tsuntsaye su ci mutane su ci su roƙa su zuba Eh, da kenan muna yara akwai irin wannan jeji amma yanzu zamanin da aka shiga zamanin mayata ma sai da gama yawo daga nan har da rago ina jin akwai ni na manta ma akwai tsada ko da Allah ya ana ganin tsada sai sai an shiga jeji sosai yanzu duk babu Allah wannan ma babban bala'i ne zumuntan mutane ya sa gaba ki ɗaya jejin ma ya buɗe ba ba komai Allah ya sauwa to Allah sai ya zuba irin wannan saboda kuma a tabbatar da cewa haka na yiwa aka yi wa bani Isra'ila ana jefo musu naman tsunko daga sama ko soyayye sai a rinka jefowa yana fasowa ko kowa ya tsara jiba an ɗau an naɗe ma cikin aliniyon ɗin ko cikin take away ne sai kawai a yi ta jefowa da sama haka aka yi mamanin isra'ila soyayyar tsuntsu almannu ko wasalwa salwa din shi ne soyayyar tsuntsu wanda kuka wani dan makararren tsuntsu nan kuna ana yawa ana cewa salwa ne salwa salwa ina ai salwa sai ubangiji wannan dai a ai suna iri daya amma ba salwan nan bane irin wancan mannu kuma kawai zaka zo ne wani kaman suno ne zai rinka tafowa haka kaman auduga auduga suno sai ya rinka makalewa a jikin bishiya kawai in ka zo ka tara kofin ka kawai sai ya ta zuba zuma zuma wani abu zaki dai haka na sha sai ya ta zuba ya ka ɗiba ka sha kawai ka fito ya zuci haka aka mutu na shekaru suka ce kai abinci ɗaya kullum ne ka ce wani abu ne kada ne sannan kuma aka ce in ka gama ci ka ajiye in ka ci rabin in ka ci tsuntsu goma da rabi to ka bar sauran a gurin in kuma ka gama sha na kofin ka bar sauran a gurin kar kar ka kar ka koye kar ka ajiye amma rashin hakuri na dan adam suna ce kai an san ne ko ba za a je ko ba a ji ma sai a kai a koya shikenan aka ɗauke su Zoro suka ce kai mun gaji ya ubangiji a fito mana da abin da ƙasa take kawo irin su albasa su dankali su gwagwa da wake mu yi noma to da wannan kenan to Allah dai ya kawo example na cewa za a ci irin wannan abin cikin sauki wasu al'umma a duniya kowa ya tarihi ya tabbatar da wannan an san an yi haka to wanda ya yi wannan kaga a lahira wannan ai abu ne mai sauki a wurin na'am da akwai naman tsuntsu irin wanda suke sha'awa wa gurun da kuma fararen mata masu fararen ido da tsananin bakin ido dinun masu kuma manya-manyan idanu ba ba ba ƙananan ido ba kazan ƙanƙanin ido akwai alamun wato muni cikin cikin kitin idanu sai ka ce na munafi to ba haka ba ba kuma baki ɗan tsokoku irin na ɗaya gumi ba a suna da baki wanda yake mai kyau daidai na ka misalin lu'ulu'i in ka zan sai ka ce lu'ulu'i al-makanu wanda aka lullube shi a cikin kwasfansa haka matan su na
جزاء بما كانوا يعملون jaza'an sakamako bima kanu ya amaluna na abin da suka aikata abin da yasa aka kuma samatar aljanna da lulluli abin lullubewa yawa ko ko a duniya an ce macen da take banzantar da jikinta a waje haka to ba ta da daraja ba ta da kima kuma ba ta da ni'ima eh saboda wato yanzu misali a ce an dafa abinci an sa a cikin kwano ga kori ga komai ya ji komai da komai an rufe an ajiye maka da wanda kuma aka ajiye bayan an gama duk iri ɗaya ne nan an zuba aka ajiye maka aka rulluɗe da san alfarma da mai gida har yana da alfarma a sa wani aboki ma ƙasa sai a rufe kwanukan da shi lokacin da ɗan sauran jin daɗi da natsuwa a cikin al'umma yanzu kuma ina da matan suna girmama namiji ana darajar da namiji za a kawo masa abinci an sa a cikin kwanuka a kan tire a kawo wani wani tumatsasa ne a rufe a kawo an ajiye wa mai gida mutunta shi duk ko kai ko karka to wa na so to to abin da yasa to kaga wannan abinci da yadda zaka zo ka samu da wanda aka sa masa a kan tire aka ajiye iska ya tuba sai da ya gama yawo iska ya gama yawo a kansa aka kawo masa wanne ne ki daraja amma ai zuwa abinci ɗaya ne ko to haka matar da take ban kirjinta a layi cinyoyinta a waje gashin kanta a waje haka take ba ta da kima ko mutum ya aure da ba ta da ba ta da ni'iman da wani matar da take lulluɓe jikinta take yasa Allah subhanahu wataala sai sifanta mata ko na aljannan ne kamar lu'ulu'i abin lullubewa duk abin da aka mutunta shi aka lullube shi ai da kazan da kake ci da wanda gwamna yake ci da wanda shugaban kasa yake ci duk kaza ne ko ba haka ba amma ya kaga irin abin da aka kawo wa gwamna a ciki da tsirin da aka kawo da abin da yadda aka rufe da yadda aka lullube shi da wani alhiliyar ne aka yi mai da wani tsari da aka masa sai ka ga sha'awar abincin ya karu ko sama da wanda kai kake ci ko ba haka ba to haka dan haka wanda aka lulluka ka mutunta ya fi daraja dan haka duk matan suke yawo barbakai barbakai a buɗe suna shanye a layi wannan kawai wani abun nan ne kwandon shara ne shi ma abinci ne a ciki in aka sha mangoro aka jefar da rabi a cikin kwandon shara ai wani ma lokaci zai zo ɗauka ya ƙarasa ko ba haka bane to haka matan da take yawo kowane namiji da naka haka take yadda ka san mangoron da aka watsa cikin shara da gwaiban da aka jefar da rabi cikin shara da duk dai abin da yake cikin kazanta ba daidai yake da wanda aka ɗauko aka wanke aka sa a cikin kwano aka lullube shi yasa na aljanna ake sifanta su da cewa kamar lu'ulu'i da aka lullube shi jaza'an an ba su wannan ne sakamako bima kanu ya amaluna na abin da suka kasance suna aikatawa na'am لا يسمعون فيها لغوا ولا تعليما إلا قيلا سلاما سلاما la yasma'una fiha jaza'an ko mun karanta sakamako ne da mata ne amalon ya amaluna ko da abin da suke aikata la yasma'una fiha lagawa ba ta jin wani maganar banza a cikin aljanna babu ashar babu albasha wala tasiman babu zance irin na zunubi ko fada ko hayaniya illa qilan salaman salama sai dai ka rinka jin sallama ana salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ibtu barkul wa qalbi salamu alaikum bima sabartum fa ni'ma ajrul amil sai mala'iku da za ka rinka shigowa suna yi musu sallama suna cewa salamun qawlan min rabbir rahim na'am
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين an ce akwai waƙe-waƙe masu daɗi wanda tsuntsaye suke yi da aljanu da sauransu wanda suke yi suna da mala'iku suna ɗebewa ɗan aljanna cewa ne wa sabul yamini sai mutanen ɓangaren dama wanda ba su ne sabiquna sabiquna ba ma ashabul yamin abu ne ban mamaki ya ɗaukaka darajar mutanen da suke ashabul yamin na'am za ta gan cikin magarya wanda baya da kaya suna ci suna ɗiba yadda suke so ga ayaba nan an jera musu a jejjere a jejjere ta yadda suka zaɓa ga inuwa nan abin miƙewa shi ma iya ganinka na ga ruwa nan abin zuzzubawa sai wanda ka ɗauka irin nau'in ruwan sha kowane iri da na marmari da sauran kayayyakin zaki nan وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة لا أبا من مرمري كثيرة ما في يوم sai wanda kake so ba za a iya gaya maka nau'o'insu ba la matsatsu atin ba ta yankewa ka ce ai yanzu ai rani ne ai yanzu irin abu kaza baya fitowa sai damuna ta zo ko sai ai yanzu damuna ne babu irin abu kaza sai rani ya zo ba haka bane tun lokacin da kake bukata akwai na'am wala mamnu'a ba a kuma koyewa sai ka bukata a baka ba kamar na duniya ne ba wanda suna nan a shago in kana bukata aljihunka ya baka to ba haka bane can kawai koyaushe kake bukata ba mai ce mata bari tukunnan ai ɗakin na kulle bari ya an buɗe a ɗebo a yana nan kowane lokaci kake bukata wa furucin gashin fito masu na'ima marfu'atin abin ɗaukakawa
Inna
an ce burufin ɗin nan ba wai an shimfiɗa ɗaya a nan an shimfiɗa ɗaya a nan an shimfiɗa ɗaya a nan ba ne a'a idan aka zo aka sa maka gado aka sa katifa ko an rinka shimfiɗa maka nau'i nau'i na zanuwan gado kenan a kawo wannan kala mai fi akwai aikin da yake yi a kawo wannan kala shi ma da irin aikin da yake yi wajen ni'imtar da kai a kawo wannan haka za a yi ta tsatsorawa wani akan wani wani akan wani shine wato masu'a din wato saboda tattara su har sun yi tudu na'am na'am inna ansha'ana hunna insha'a mu mun farar musu da mata hurun ne fararwa sabbin halitta ba irin ba irin matan duniya ba nan فجعلناهن أبكارا nan عربا أترابا inna faja'alnahunna muka sanya waɗannan hurul ilin nan abkaran yan mata ne ba wai zaurawa ba ba wanda wani namiji kamar da yadda aka faɗa sallan ya ɗin hunna in sun ƙaunahun wala jan amma nan da yake ashabul yamin ne haka dan rage fadin darajar abu ba wai dan abun baya da daraja ba yanda dai wa'annan suke haka wa'annan suke sai dai kuma kowanne da irin nasa muka sanya su budurwai urban masu tsananin son mazajensu a tarabar sa'o'in juna wato kan san daya ba wai wannan take ni wannan wannan take ni wannan na'am
لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين وإن أنت لديك من ذا أصحاب اليمين وإن سكي سكا مداما سكا أن داما
ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وما أصحاب اليمين كان سلة من الأولين أقوي سديوة أتين الأمم فرقو وسلة من الآخرين أقوي سكما ديوة أتين الأمم كالجين إن بعد أن أنت سلة من الآخرين بعد من سكا amma da yasa tummatun min al-akhirin akwai su suna nan ba iyaka a cikin mutanen karshe amma da yake sabiquna sabiquna ne aka ce qalilun min al-akhirin a cikin mutanen karshe samun irin sai wani da wani jifa jifa ne amma ashabul yamin kan suna da dimbin yawa a cikin mutanen ƙarshe Allah ya sanya mu cikin na farkon in ba mu samu ba to ma hakura da na biyu
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال wa ashabu shimali sai kuma mutanen hagu Allah ya tsare mu ma ashabu shimali fir da mutanen hagu nan في سرور وحميم isa mumin waɗannan suna cikin wato zafin wato iska mai tsananin zafi wanda yake hutsawa da zafinsa cikin ramin gashin jikin mutum wahaminin ga ruwan zafi na tafasasshen ruwa
وظل من يحموم ga inuwa amma inuwan na hayaki ne nan
لا بارد ولا كريم baya da sanyi sai tsananin sukukin zafi ba kuma na ka- ba karinci a cikinsa wato ba ba shan gani
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين innahum su kanu sun kasance mutarafina abun ni'imtawa ne su kaula zalika gabanin wannan na'am wato ana da, da suna kan ni'iman duniya ta haramu suna kan kafirci na'am
وكانوا يسرون على الحنس العظيم wa kanu sun kasance suruna sun tabbata alal hinzil azim bisa zunubi wanda yake mai girma ba su da niyyar bari wato sun kasance su masu saɓon Allah ne wanda ba su yi niyyar su ba ba har suka mutu ko masu kafirci ne ba su yi niyyar su bar kafircin su ba har mutuwar su Hmm.
وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون wa kanu su ne da su tafi kasance a duniya da kulo da suna cewa idan suka ji wa'azin annabawa da malamai sai su ce ai zabi tuna yanzu a ce wai in mun mutu wa kunna turaban mun zama turbaya wa izaman kasusuwa inna lama bu'utuna wai mu a lokacin kuma a ce an sake tashin mu nan
أوآباؤنا الأولون wai sai su ce to wai ma ba haka ba mu ne kawai za a yi mana wannan ko kuma har da iyayenmu na can bayan bayan baya duk a tashe su su ma za a tashe su wai suna nufin haka ba zai taɓa yiwuwa ba
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم kun معلوم ka gaya musu ka ce innal awwalina ku sani mutanen farkon farkon can tun zamanin annabi adamu wal akhirina da na ƙarshen duniya da majmu'una wallahi duk za a tattara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa wani lokaci na rana da aka tanada wanda yake sananne shine ranar kiyama duk za a tattara ku a cikin wannan yini din na'am ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
thumma innakum sannan ku kafirai da kuke musun wannan rana ayyuhan dalluna ya ku batattu almukazzibuna masu karyata tashin alkiyama na'am za ku zo filin kiyama a wannan rana nan لآكلون من شجر من
ku زقوم ne za a kai ku filin kiyama a shigar da kuta ku zamanto masu ci daga itacen zakum wato wani itace ne mai tsananin ɗaci mai tsananin bauri nan فمالئون منها البطون malikuna za ku kasance masu cika albudun cikin nan ku min hada gare ta wato wannan itaciya ita ce abincin ku da shi da gislinu wato konannen tsarau wano wato farmasoso na na dau- na jini da kiwa da ya zuba na dan wuta a ƙasa shi za a ɗauka a haɗa masa da wannan itaciya ya zama shine abincinsa na'am فشاربون عليه من الحميم bayan kun zo ba ku sauki an tura musu sun sun kasa haɗewa an tunkuɗa musu ya shiga cikin cikin su sai kuma a biyar musu da shi da ruwa a sharibo na su masu sha ne alaihi a kan wannan zaɓum inda kuka ci min alhamimi ku sha tafasasshen ruwa a kai
فشاربون شرب الهيم sharibuna dole haka za ku sha wannan ruwan mai mai tsafi mai mai tsafi turba da hiyin kan da za ku masa kuma sha irin na makisantan ruwan makisantan ruwan wato fito raƙuma raƙuma masu cikin ruwa mai tsanani yadda in sun zo kan tafki suke kafa baki haka kafiri dole zai kafa baki akan wannan ruwan zafin dan bai samu wani abin da zai sha ba dole sai shi na in ya sha shi ma kuma bala'i ne cikin sai ya yi ta murɗa na
هذا نظرهم يوم الدين haza wannan abin da za ku sha abun nan shi ne wato abin da za ku sha shi ne abin musu garan karba yau mace ranar kiyama shi za a karbi ɗan wuta da shi daga ya shiga wuta
نحن خلقناكم فلولا تصدقون
na nu khalaqnakum mu ne ba muka halice ku da babu ba daga babu aka samar da ku ba kuma dan an ce za a sake halittar ku sai ya zama wani abun mutu walau la tusaddiqun me haka ku gaskata tashin kiyama tunda kun san ku din da babu ku aka samar da ku kun kuma samar da ku bayan an rasar da ku wani abu ne na أفرأيتم ما ku تمنون ba mu labari abinda kuke zubawa na maniyin ku a mahaifan matan ku
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون a antum takhluqunahu wannan maniyin ku kuke shirya masa halitta har ya zama ɗa a wurin ku ku kuke halitta shi kuma da shi ɗa matar ku ta haife shi am nanul khaliquna ko mu muke aikin canja maniyin zuwa jini daga jini zuwa gudan jini daga nan zuwa eh, wato tsoka daga tsoka zuwa zuwa kashi har sannan kuma a sa fata har a fitar da rai ko ku kuke yi ne don ba ko kuke yi ba dan mun ce za mu yi menene abun musu a ciki na
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسؤولين
nanu ai mu ne kaddarna muka kaddarta almauta mutuwa bainakum tsakaninku ba mu muka halitti mutuwan muka muka matar da ku ba to idan mun hama- mun matar da ku inda Allah subhanahu wataala to kuma shi kenan sai mu kasa ma na mu ba mu kasance bi masbuki na masu kasawa ga aikata abin da muke so ba ba za mu kasa ala an nubaddila amsalakum على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا
ba mu تعلمون ba mu zama masu gajiyawa ba bai samu canza wasu mu kawo irin ku. ma'ana mu halakar da ku mu sake kawo ku ba wani abu ne mai wahala ba domin ki aku mu sake tada halittar ku shi ma la ta'ala nuna cikin surar da ba ku sani ba in mun ga dama za mu iya mai da ku jakuna ko dawaki ko alhamdirai to balle kuma dan an ce za a sake ka a filin kiyama ne abin mutu na
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى أي كنت فعلا تقول أكي كم فرقو دمي أتفعلا تقول babanka da babanka suka yi aure babu kowa a ɗakin a ɗakin ana nan ana nan sai ga shi an haife ka ko sun zama su uku da su biyu ne to da ina kake ɗakin akwai ka ne babu sai yanzu aka samar da kai to ka san mace asal ula farar da kai na farko yanda aka yi babu babu kai aka samu ka da aka haɗa auren ma- mahaifiyanka da mahaifinka babu ku biyu ne sannan aka samar da kai ka zo ka zama mutum falau la tazakkarun me yasa ba za ku tuna wancan fararwar na farko ba ku san cewa za a iya fararwa na daga baya din Afara'aitun to in ba ku san wannan ba ku duba mana ku ba mu labarin gonan da kuke nomawa abubuwan da kuke shukawa a gona kuke nomawa.
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون a hancin sarrafa gonar ko kuke tsirar da shi ne iyakacin aikin ku ba zuwa ku binne ba ne a gona in kun binne ku gudo ku dawo gari ku yi zaman ku lokacin da Allah zai yi aikin sai ya tsirar da shi har har ka ga sai ka ce lam a je a duba ai ba ta tsira ba to shi kenan ji zufa ta ke koma a je a sake duba a dawo a ce ai gonan ta tsira to waye ya tsira ko kuka tsira Allah ya ce ko kuke tsirar da shi ko mu muka tsirar na'am لو نشاء جعلناه مطارا فلستم تفكرون launin sha'u da mun so kuma wannan tsirin da muka tsirar muka a gona sai ya zo daidai lokacin da zai in masara ce za ta yi goyo in shinkafa ne za ta zare kai daga annahu da sai mutum ya shi kuɗama wato abin da aka kakkarya aka zubar wato a busar jiki ya zama bai yi komai ba ba zan ku wani tafakkaru na kuna ta ma- kuna ta mamaki kuna ta marmarin abun amma ba a samu ba a ce bana ai na yi asara ba haka manomi yake faɗa ba a ce na juka gona wajen ƙeta hamsin ko kwano ɗaya ban ɗiba ba ba ce ka ga in kai ne kake yi a- za ka rasa in kai kake fitar da shinkafan ka fitar da komai da komai za ka zai yi kai shuka ƙeta hamsin ba ka samu kwano ɗaya ba ai kai za ka tsarar da kayanka ko ba haka ba to tun da ka san ba kai kai wancan ba to wannan cin ma ba kai ne za ka yi ba kuma tun da ka san wanda ya tsarar da wancan shi ya ce zai tsarar da kai in ka mutu an birne ka to me abun mutu to ka san yana tsirar maka da shinkafa ka je ka yi girbi yana tsirar maka da masara ka je ka babban da goyo ka tara buhu buhu kana dariya kana murna to haka kuma wanda ya ce zai yi wannan shi ne ya ce nan ma kai bayan an shuka ka yadda ka shuka masara haka za a shuka ka ko ba haka bane ko akwai wanda ba za a shuka shi ba wala a shuka ka a ji a tona wani rami daidai tsawon ka daidai faɗin ka a shuka ka a ciki a rufe Eh, an yi shukan kenan in ma kana mutu za a yi shukan tashin kake mutu ai ba wanda yake mutu shukan nake tsammani ba mai mutum shukan tashin ne yake mutu to shine aka ce amma dai ai kana shuka a gonanka kana kuma gani yana tashi ko to yadda kai ma za a shuka ka kenan ka tashi na'am إنا لمغرمون بل نحن محرومون inna la mubramuna sai ka ji ana cewa za wannan muna da asara eh saboda shukar ta lalace to sai muna da asara da na ci bashin banki dan biya kenan na da mubramuna ko ba so ko na sa ɗan kwadugo duk sun yi aiki a kan an yi girbi za a biya su yanzu ga shi ba abin da aka samu kai garama ta hau biya ya hau kai haka za ka yi mutum yana faɗa saboda gonarsa ba ta yi ba ta tafi a ba a masuwa bar ka je na shi a kai na hannu maharumuna bar na dai munkar an karya mana arziki shi ne na hannu maharumuna an haramta mana arziki nan
أفرأيتم الماء الذي تشربون afara'aytum ku ba mu labarin alma allazi tashrabuna ruwan da kuke sha
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن a المنزلون antum wai shin karku ne an zartu mu kuka saukar da ruwan minan muzuni daga girgije ko ka haɗa girgije kuka jera shi kuka jera shi a sama am na mun munzulu na ko mu muka sau- muka haɗa girgijen muka saukar da ruwa daga cikinsa
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون launa sha'u da mun so da Allah sai mu sa jirgin nan ujazin tsakacce sai a yi shekaran kwata-kwata ba a yi ruwa ko ɗigo ɗaya ba sama ta tsafe ƙasa ta tsafe kun san an yi haka halaka za a yi wasu Allah tunda kun san Allah ne yake muku haka falaula ta shukuruna me ya hana su gode masa da yace zai ta da koyi ku ce mun san kana ba mu ruwa mun gode kuke ba mu ruwa nan sadaq Allahu al-aziz wa ballaga rasuluhu al-karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق قادم لما سبق ناصر الله البلاد هذه إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وبلاد العزيز kuma ta kokari a wajen kwanaki a roƙa mana alherin duniya da na lafiya a roƙa mana lafiya da zaman lafiya a roƙa mana Allah ya ba mu shugabanni na gari masu adal wanda duka san da kyautata masa ba annabi ya ce ba a harbin mumini sau biyu a rami daya ko ba haka ba kuma dabba shi ne wanda za a guje shi yau a guje shi gobe shi biyu sake ba da bayan da a guje shi ko ba haka ba wanda ba ya san sa karɓar kuɗi in dai a cikin siyasa ne shi ne zai kai hakuri amma mulki ba ba ba a hakuri mutum ba ya san da kai ma san ka ko in ba ya san irin ku kuma san ka ko irin sa idan yana sa a raye ku ya goyi baya ya ba da kuɗi ya taimaka kuma sai ku nemi wanda ba zai sa a raye ku saboda haka mutane ku waye zamani ne na yanki kowa ya zaɓi abin da zai amfani wanda haka ne kokari ta addu'a wanda suke da nufin kyari a kansu wanda muka zama da abokansu ba da wanda suke so su gabance mu ko wanda suke su gabance mu Allah ya karya su ba mu waɗanda za su mana adalci wanda gaskiya su rike mu da amana su kyautata mana babu zaki babu bacewa mukami kaza ko mukami kaza kowa almaru fakihu nafsu mutum shine alƙalin kansa ya san inda aka amfani da ya san inda aka cutar da ya san inda aka rinjaya da makiyarsa a kansa ya san kuma inda aka yi masa adalci wanda haka kowa ya lura da wannan sai wa kansa adalci da kansa Allah ta dafa mana shugabanni na gari masu adalci wanda ba son zuciya da jin ra'ayi da kungiya ne da ne su ba abin da ya dame su yi ma kowa da kowa gaskiya da adalci da kyautata ma kowa da kowa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatu fatiha inna rahmanar rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر العز بالحق والعالي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين